biyu wanda ya daidai da tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya kuma yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibuwis da ke wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin nan mai albarka littafin sharhu sunna na babban malami al-imamul barbahari rahimahullah wannan kuma shine darasinmu na goma sha biyar a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karanta wata gaba muhimmiya inda mana yake cewa la yatimmu islamu abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman musuluncin bawa ba zai cika ba har sai ya zamanto muttabi'an mai bi la mubtadi'an ba mai kirkirar bid'a zamanto ko daushe musulmi ba zai zama cikakken musulmi ba har sai ya zamanto yana bin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai kirkirar wani abu nasa ba musaddiqan kuma mai gaskatawa ba mai kokonto ko kwangaba kwan baya ba musalliman kuma ya zamanto mai miƙa wuya da sallama wa alkur'ani da sunna domin waɗannan al'amura su ne wuraren sallamawa wato inda ba a so ka yi wani ja'in ja shi ne littafin Allah sunnar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam nan ne gurin sallamawa ba gurin ja'in ja ba ne ba wajen jidali ba ne musallama wa Allah musallama wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kada mu yi jayayya cikin wannan al'amari kada mu yi ƙoƙarin gabatar da ra'ayoyinmu da son zuciyarmu a gaban littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to idan muka miƙa wuya muka sallama wa Allah da manzansa sai mu tsira duk wanda ya riya cewa akwai wani abu cikin al'amarin wannan musulunci namu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su isan mana da shi ba akwai abin da suka rage to tabbas kamar yana kokarin ya karyata sahabbai ne yana so ya ce sahabbai makaryata ne maha'inta ne duk wanda ya raya cewa sahabbai sun takaita ko sun rage wani bayani na gaskiya ko ɗauko saƙon daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zuwa ga mutane sun rage wani abu yake riya cewa akwai wani fage da yake ganin shi yana da ta cewa ko zai ƙara wani abu to wannan ba komai ba yake nufi face sharri ga mutane domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da suka rage cikin abin da suka jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma abin da suka gani ainihin wato face sun sun isar da shi zuwa ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin amana sun bayyana wa al'umma shi dan haka gabatar da fassarar da sahabbai suka yi wa aya alqur'ani ko gabatar da fahimtar da sahabbai suka yi wa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine kan gaba shi ake gabatarwa domin su ne ɗaliban annabi sallallahu alaihi wasallam su suka ji alkur'ani daga gare shi suka ji hadisan annabi suka ji hadisansa sallallahu alaihi wasallam suka ji bayanin alkur'ani kuma sannan suka ga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace kuma suka ɗauko mana shi bisa amana ba abin da suka rage da aka zuwa wanda yake riya cewa sun rage wani abu ko sun bar wani abu da ba su san da shi ba to shine cikakken makaryaci kuma shine wanda ya kirkiri karya kuma wannan mutum batacce ne mai kokarin batar da mutane Allah madaukakin sarki ya tsare wannan a dunkule cikin abin da muka karanta kenan ba mu kai kan gabar da ya kamata mu tsaya ba lokaci ya cin mana muka tsaya dan haka sai ya ce min aina ja'ana hadha alquran kenan matashiyar zai fi kyau mu dauko daga faman za'ama annahum qassaru wa taraku shay'an faman za'ama duk wanda ya riya annahum cewa su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam qassaru sun rage wa taraku shay'an sun bar wani abu lam yuballighuhu basu isar wa al'umma shi ba fa innahu kadhabun muftar wannan makaryaci ne muftarin kuma mai kirkirar ƙarya dallun batacce mudillun mai batarwa yushakkikun nasa fi dinillah mai kokarin sanya wa mutane kokonto da shakku a cikin addinin Allah wa fi hamalatihi da kuma ƙoƙarin sanya wa mutane shakku game da waɗanda suka ɗauko addinin nan min sahabata rasulillah daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yukhawwinu sahaba shi yasa shi wannan mutum ke ƙoƙarin ha'intar da sahabbai ya nuna cewa sahabbai maha'inta ne kama hiya dariqatu ahlil bid'i kaman yanda wannan shi tace tafarki kuma shine hanya ta ma'abota bin bid'a ma'abota bid'a yukhawwinuna sahaba suna nuna sahabbai maha'inta ne wa yattahimunahum suna tuhumar sahabbai min ajali an yusqitu alwasida saboda suna so su yanke alwasida tsani bainana tsakanin mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bainar rasulillah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yajibu al min haula wajibi ne a guji waɗannan mutane wa anna alama qadara sahaba wajibi ne mu tashi tsaye wajen kokarin sanin darajar sahabbai wa makanatahum da matsayinsu radiyallahu anhum Allah ya kara musu yadda min aina ja'ana hadha alquran malai ce ga tambaya min aina ja'ana hadha alquran shi wannan alquranin da muke karantawa mai hizfi 60 mai juz'i 30 mai sura 114 shi wannan alquranin da ga ma'addatan sanan masha Allah burjik cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam birni da kauye maza da mata yara da kanana wato yara da manya wannan alkur'anin ta ida ya zo mana tambaya ta farko wa hadhihi alahadith waɗannan hadisan duk da muke takawa muke karanta su ga bukhari ga muslim ga tirmizi ga abu dawud ga ibnu majah ga nasa'i ga muwatta ga ainihin wato musan wato musan wato musnad na imam ahmad da sauran ainihin wato masanid sannan ga ainihin wato musannafat ga ainihin wato abin nan wato hadisai ga sunan kala-kala littafai duk malamai sun killace mana hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan hadisan da zaka ji an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullahi zahaba rasulullahi ko kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko fa'ala rasulullahi kaza waɗannan wato hadisan gaba ɗaya ta ina suka zo mana wa hadha al shi kansa wannan fiqhu na fahimtar alkur'ani da fahimtar fikihun da ke cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ta ina ta ina muka same shi idan har muka ce sahabbai ba su da kirki ba su da nagarta duk kar a karɓi maganganun su a zubar da su to shi kansa alkur'anin ba zai kai labari ba kamar yadda muka sha karanta domin su ne dai waɗanda suka ruwaito shi su suka ji daga kunnan annabi sallallahu alaihi wasallam daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu su suka haddace shi wasu su suka rubuce shi suka kuma kiyaye shi suka killace shi har ya zo zuwa gare ku to idan har su ba su da nagarta to shi kansa alkur'anin kaga an jefa ma shakka a kansa sannan su kansa hadisan na annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban nan ne dai ba wani hadisi sai dai ka ji an ce abu huraira a ce umar a ce uthman a ce aliyu a ce fatima a ce abin aisha a ce hafsa wa'annan duk su ne dai a ce abu sa'id al-khudri a ce anas dan malik wa'annan hadisan duk wanda za a ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta hanyar ɗaya daga cikin waɗannan sahabban to idan duk ba su da kirki to kaga duk maganar da za su faɗa ita ma ba ta da kima da haka alqur'ani yana cikin hadari hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin hadari Allah ya ji kankon littafan fikihu da tunda duk waɗannan abubuwan da muka karanta ta hannun sahabbai ya zo mana yake cewa min aina ja'ana hadha alquran ta ina wannan alqur'ani yazo mana wa hadhihi alahadith waɗannan hadisan ta ina suka zo mana wa hadha alfiqh da wa hadha alfiqh da wannan fiqh wa hadha alfiqh da wannan fiqh da muke karanta illa min hamlihim sai daga daukowar da suka yi mana wa tahammulihim da dakonsa da suka yi an rasulullahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka yi dakon wannan alqur'ani suka dauko shi suka killace shi bisa amana suka haddace shi suka karantar da almajiransu kuma suka karantar da nasu yanzu zuwa gare mu humul ladina hamaluhu lana sune waɗanda suka ɗauko mana alqur'ani warawauhu lana sune suka ruwaito mana hadisan da alqur'anin kamilan cikakke kullun ala qadari ma wahabahullah kowanne ɗaya daga cikin su gwargwadon abin da Allah ya masa baiwa wani ya haddace alqur'anin duka wani ya haddace wani bangaren wani ya haddace hadisai da dama akwai wanda suka haddace hadisai dubbai akwai wanda suka haddace ɗaruruwa akwai wanda suka haddace ƙasa da haka da kowa gwargwadon abinda Allah ta'ala ya masa baiwa shi ya haddace na alkur'ani ko kuma ya haddace na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam banda hafizan alkur'ani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana raye ya bada certificate na ainihin wato cikar haddar alkur'ani ta waɗannan sahabban yace ma a koyi alkur'ani daga wajensu to duk su ne suka ɗauko mana wannan wa kullun kowanne daga cikinsu ala ƙadari ɗaƙacihi gwargwadon ikonsa ma taraku shay'an sahabbai ba su rage komai ba min dinillahi daga addinin Allah babu wani abu da sahabbai suka rage na addinin Allah illa ballaghuhu face sun isar da shi kama hammaluhu kaman yanda suka yo dafansa suka dauko shi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hum su ko sahabban nan mawdi'u thiqa gurin aminci ne mun aminta da su shi sa ba mu da taba ba game da alkur'ani da muke ta karanta muna bauta Allah da shi ba mu da shakka a kai hadisan duk da muka jo inda malamai suka tace suka ce ingantattu ne ba mu da jayayya game da su saboda su sahabban nan hum su mawdi'u thiqa gurin aminci ba guri bane da akwai kokonto ko shakku ko ƙarya ko tuhuma ƙarya ko na mai kama da haka li'anna Allah tarahum domin dai ka sani Allah ta'ala ne ya zaɓe su lissuhubati nabiyihi dan abota da annabinsa sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ne ya zaɓa wa manzansa su su zamanto abokansa su zama surukansa su zamanto mayakansa su zamanto almajiransa su zamanto mamudinsa Allah ta'ala ne ya zaɓa wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai dai idan kana ganin zaɓin da Allah ya yi ya yi wa manzan Allah zaɓin tumin dare wani iya billah amma in dai ba kana tuhumar cewa Allah ya yi wa ma'aikin Allah zaɓin tumin dare ba ya aurar da 'ya'yansu gare su su aura masa 'ya'yansa ya yi rayuwa tare da su amma a wayi gari diya zaman tuba nagartattu ba ne to wannan lalle kamar kana jefa ainihin ayat tambaya har ga Allah subhanahu wataala cewa dan me yasa ya san waɗannan bayin Allah rubabbu ne kai a wajenka amma ya zaba Annabi sallallahu alaihi wasallam su da haka mu ba mu da wani jayayya mun san Allah ta'ala ne ya zabe su su zama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal hamli anhu kuma Allah ne ya zabe su su zama su ne masu ɗauko addinin nan daga wajensa Allah ne ya zabe su na fata an fahimta walhamli anhu Allah ta'ala ne ya zaɓe su shi sa baka zo ba a zamanin ni ma ban zo ba wani bai zo ba wance bata zo ba duk ba wanda ya zo a zamanin su ne Allah ta'ala ya zaɓa kuma ya zaɓe su zama su suke ɗauko addinin Allah daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam war riwayati anhu su Allah ya zaɓa su dinga yo ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam ikhtarahumullahu lidhalika Allah ta'ala ne ya zaɓe su don wannan aiki zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim wannan ko falala ce ta Allah madaukakin sarki da yake ba wanda ya ga dama to ya ba su saboda haka sai kowa ya yi hakuri wannan daraja ce da kima da martaba Allah ta'ala ya yi musu kuma babu wanda zai taba kamo su dan annabi ya gaya mana cewa in zaka ciyar da girman dutsen Uhudu na zinare ba za ka kai mudu mudin nabi da sahabi ya ciyar ba kai ko rabi ba inda za ka mallaki dutsen uhuda ce zinare ne duk ka kashe shi wajen gina masallatai da taimakon mutane da gina addini manzan Allah ya ce ka sha kurmin ka kwantar da hankalinka ka mai da wukar ka cikin kube ba za ka kai mudu nabi mudun nabi da sahabi ya ciyar kai ko rabi ba da haka waɗannan al'umma sun riga sun yi gaba sai dai a yi haƙuri kuma a nemi falalar Allah ta wata gaba ta wata kafa ɗin Allah ta'ala ya zaɓe su da wannan bayati man yattahimuhum bitaqsir shikenan sai daga baya kuma wani ya zo ya dinga tuhumar su da cewa su sun tauye addini sun rage wani abu aw yattahimuhum bin naqas ko kuma ya dinga tuhumar su da tawaya ya dinga ganin ba su da daraja ba su da kima ba su da martaba ba su da matsayi sai duk bayan yabo daga Allah yabo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan waɗannan bayan Allah duk ya gabata in banda kawai wanda Allah ta'ala ya batar da shi ba yanda za ka iya shiryar da shi alƙur'ani cike yake da yabon bayan Allah nan annabi sallallahu alaihi wasallam kullun cikin faɗin falalarsu da matsayinsu yake har yabon duniya yana mai yarda da su sannan a waye gari wani ya zo ce bai yarda da wani ba daga cikin sahabbai kai ka san wannan kawai wanda Allah ta'ala ya batar da shi ne ba yanda za ka iya shiryar da shi Allah ka shiryar da mu la ya kulu haza ba mai faɗin wannan cewa sahabbai yana tuhuma su da cewa sirrin ya rage sun yi rage sun yi kwange sun ainihin wato tauye wani abu ba mai tuhuma sahabbai da irin wannan mummunar tuhuma illa dallon sai batacce mudillun mai batar da mutane shi kam ya bata a tsoratar da mutane su guje shi in ba haka ba zai batar da mutane yuridu an ya qata'a silatal ummati bi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin manufarsa so yake ya datse alaka ya datse wato igiya ta al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin da an zabtare sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu ba ka da wata hanya ta jin sakon annabi sallallahu alaihi wasallam domin su ne wasu ɗaɗin su ne kalin to idan ka yadda aka zabtare su aka yanke su to yanzu addinin ka ba addinin Allah za ka yi ba addinin wanda ya zabtare su shi za ka yi wa addini wa bittali abinda zai biyo bayan wannan ya qata'u silatahum zai kuma datse alakar su bi rasulillahi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan da zarar an yanke alakarka da sahabbai to abinda zai biyo baya shine kuma yanke alakarka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ba yanda zaka ka samu alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta hanyar sahabbai to in aka yanke masu sai ka dauka abin mai sauki ne to daga nan kuma an raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'anu ma hadarna majalisar rasul sallallahu alaihi wasallam malai ce na farko dai mu ba mu halarci gurin zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma cikin waɗanda muka halarci majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala sami'naha babu wata kalma ko wani hadisi ko ta aya daya da mu muka jiyo ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye wa bainana wa bainahu qurunun kuma tsakaninmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai karnuka masu yawa akwai qurun karni akalla wajen goma sha hudu ko an shiga cikin na sha biyar ma iya hijira kawai hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kaga an shiga karni na goma sha biyar ke karni na goma sha biyar da haka tsakaninmu da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kowane karni kamar yadda malamai suka faɗa shekara ɗari so kaga yanzu maganar hijira da muke iya hijira kawai ba aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ba a hijira kawai muna da dubu daya hijirar annabi tana da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu da kaga akwai tazara mai tsawo tsakaninmu fasahabatul akramuna radiyallahu anhum sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu karamci da mutunci Allah ya kara musu yarda humul ladina ballaguna su ne waɗanda suka isar mana da saƙon wannan addinin an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne fa maqamu sahabati biddini dan haka matsayin waɗannan sahabbai a cikin addini maqamun azimun ashe matsayi ne mai girma wala yuttahamuna dan haka ba daidai bane a tuhumce su annahum a ce su akhfau shay'an sun sakaya wani abu au katamu shay'an ko sun boye wani abu walam yubayyinuhu ba su bayanin sa ba wace riba za su samu a cikin boye duk abin da ake tuhumar su da sun boye da aka tuhumar su da cewa sun tauye sun boye to wannan gaskiya ba a yi wa addinin Allah ainihin wato ba a mutunta addinin Allah ba ba a mutunta manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qawluhu fa huwa mubtadi'un dallun mudillun imam al-barbahari yace wannan duk wanda ka ji shi a irin wannan layin to ka sani dan bid'a ne batacce ne mai batar da mutane muhdithun fil islam ma laysa minhu mai kokarin kirkiro wa musulunci abinda babu shi a cikin sa hadha huwa qasduhu wannan shine manufar duk wanda ka je na su kansa bai an yuhdisa fil islam ma laysa minhu sun zama masa kadangaren bakin tulu ya rasa yadda zai so yake kirkiro wani abu ya jeho shi cikin addini kuma ga sahabai in ya kawo sai a ce ina isnadi ina salsalar wannan abin da ka zo da shi domin mu addinin nan namu ya zo ne akan isnadi innal isnada min ad-din laula al-isnad laqala man sha'a ma sha'a lalle isnadi an wane shi kuma wanan waye shi wane ne dan gidan wane an haife shi a shekara ta kaza yayi karatu a guri kaza yana da ɗalibai iri kaza ya bada gudunmawa iri kaza ya rubuta littafi kaza to mun ji mun gane wannan shi kuma ya ji daga wane shi kuma wanan waye haka fa salat take ba haka sarka take har zuwa kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga duk abin da ake neman isnadi kaga su kuma su ne isnadin da haka dole sai an bi salsala ƙarshe in aka ji sahabi maganar ta kai kan sahabi daga nan shi kuma sahabi an san dama babu wata wasu da tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka in aka kawar da su to sai ya zamanto kawai ana kokarin a shigo da wani abu da babu shi cikin addini to ma damar aka kyale su to wannan abun ba zai kai labari ba to da haka bari a dauki ainihin wato a madoki a dinga doke su ɗaya bayan ɗaya yau a dirawa wannan a ce ga yayi kaza yayi kaza yayi kaza ka daina ganin kima sa da an ambace shi kana radiyallahu anhu yanzu kuma so ake an ambace shi ka ce Allah ya tsine masa gobe kuma sai ka ji ka ɗauka shi shi kaɗai ne mai matsalar a duk sahabban ne suke da matsala gobe kuma sai ka ji an sake dirawa wani shi ma cikin sahabban an ɗauke shi ma an masa tik an fito da shi an tsiyaye mutuncinsa an zazzage rigan martabarsa shi ma kar ka sake ganin sa da kima kar ma a ambace shi karga cewa wani mutumin kirki ne hadda zaka ce mai radiyallahu anhu haka ba masu zagin sahabban nan wannan fa shine manufar su da haka ya kamata al'umma su farga san san wannan hadha huwa qasdu wannan shine manufarsa an yuhdisa fil islam ma laysa min yana so ya kirkiri wani abu ya shigo da shi cikin addini wanda babu wala ya tamakkanu min zalika to kuma ba zai samu damar yin hakan ba illa idza ta'ana bis sahaba sai fa ya soki sahabbai ba yanda za a yi shigo da wani abu da babu shi sai ya soki sahabbai to su ka sahabbai da kawar da su da ainihin nuna cewa ba mutanen kirki bane to shine zai bashi damar mummunan abin da ya kunso wa al'ummar musulmi na guba ya samu damar fesa shi wa khawwanahum illa idza ta'ana fi sahaba da haka ba yanda zai samu damar haka sai ya soki sahabbai wa khawwanahum ya ha'intar da su wa kazzabahum ya karyata su sai ya ce maha'inta ne sun yi sun boye kaza ba su faɗi kaza ba ba su yi kaza ba kaza kuma da suka faɗa ƙarya ne bai faru ba sai ya yi wannan sai ya ce maha'inta ne sai ya ce makaryata ne shine sukar da zai musu hina idin to a lokacin da ya zuban maka da kima su da martaba su da mutuncin su kaji yaro dan kankani yana kiran wani cikin sahabbai yana kunduma manzanni a ci ko mahaifinsa yanzu aka yi irin wannan zagin an yi rashin mutunci yaro karami kawai an nuna musu kawai an dora su akan wannan an cire musu ganin mutuncin sahabbai gaba da kaji ce wana wana ai kaza ne sai tsikar jikinka ta tashin haka ambaci wata yaro karami ba karatu ba in ka ba shi littafi ya ja baki ba zai iya jan bakin ba amma abinda illar da aka yi mai an dasa ba wannan muguwar aƙida a ambaci wata cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsaki ko ba ba su aka ambata ya aka yi tsaki ai sai yadda karfin sai kare ballantana matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an koya musu wannan rashin kunyar ba sa ganin girman sahabi ko yadda duk kake tsammani za su iya faɗar magana duk da kake tunanin ba za ta iya faɗuwa ba daga bakin musulmi na kwarai da sunan musulunci an dasa musu ita suna nan suna ta abin nan da aka dole ne wajibi ne al'umma su tashi su farka ka san ina 'ya'yanka suke hatta makaranta yanzu dole ku dinga kula da ina 'ya'yanku suke zuwa hatta islamiyyar da kake gani da yawa iyaye kawai tura yayansu makaranta suke su waye malaman wace irin aƙida ce da su me ake koya yaran ba ruwan iyaye kawai yaro ya tafi islamiyya dole ka san waye malamin yayanka ga wa yayanka suke mu'amala in ka ɗanka mai san addini ne to ka kula da shi sosai dan yawanci an fi jan irin su shi shagalalle wanda da shi gudun makaranta yake wannan ba ruwan su shi amma wanda suka ga akan hanya yake kullum yana kokarin ya zo masallaci ko ya je ya dauki littafi ya je wajen malami ya karatu to irin su aka fi so a farauta sai kuma wawayen gari wanda dama su sun fi so ko da yaushe su sharholiya da su ji ana rashin mutunci wannan shi ke burge su irin yaran da suke so su dinga jikin da haka wasu su ba ma ilimin ba ne kwata-kwata sun yi nesa da ilimi ba su da alaka da shi ko ta kusa ko ta nesa kawai wannan rashin mutuncin shi ke burge su shi ne ke kayatar da su Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu da su baki da hina idin huwa yabtakiru min indihi ashiya to a daidai irin wannan lokacin da ya riga ya nuna mutu sahabbai ba mutanen kirki bane ya soke su to a wannan lokacin huwa yabtakiru shi kuma zai kirkiri ashiya abubuwa na bid'a min indihi daga shi kashin kansa kuma ya ce hadisan kaza ne ya ce littafan da kake karanta ba masu kyau bane to karshe kuma kana nan ka bi shi a hankali hankali zaka ji shi kuma yana zakulo da fahimtar da baka taba jin irin ta yana fito da abubuwan da babu su yana kokarin jan mutane kuma akan haka wa yaqulu hadha huwa ad-din alladhi yajibu an nasira alayhi kuma ya dinga gaya wa mabiyansa cewa wannan abin da yake barnawa addini to shi kuma a wajensa ya ce wannan shine addinin da ya wajaba mutane su tafi akan sa hadha hadafuhum wannan ita ce manufarsu min takadhibi sahaba na karyata sahabbai wa takhwinihim da ha'intar da sahabbai wa tanqusihim da dare da rage musu matsayi da dare wato da zubar da darajar su da matsayin su wannan ita ce manufarsu an tas an tasnaha lahumul fursa an tasnaha ai an tayassara shine tasnaha an tasnaha lahumul fursa dan dama wato su samu dama cikin sauki liyadau linnasi dinan su ajiye wa mutane wani addini min indi anfusihim wanda source din addinin da origin dinsa su ne kashin kansu su ne karan kansu ba su da wani magabaci a kai wa bi hasabi uqulihim su zo su dinga kawo mutane addini gwargwadon irin hankulan su wa ara'ihim da ra'ayoyinsu wa anna aquda an shuyukhi dalal a waye gari ka dinga karbar addinin ka daga shegunan bata daga malamai waɗanda suke suke kiran ake kiran su malamai amma na bata wa immatu dalal mutum a waye gari yana rikar addinin sa daga jagororin bata wanda sun zo suna tallan bata amma idan sa ya rufe yana ganin kama akan daidai suke alladhina baddalu bi sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam al-kadhiba waɗanda suka musanya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙarya suka musanya ƙarya da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ɗauke sunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su ƙirƙiri wani labari na ƙanzon kurege su aji su ƙirƙiri wani hadisi ba isnadi ka neme shi duk inda za ka nema a cikin littattafan ingantattu babu ko su tattaro hadisai rubabbu hadisan ƙarya su zo wa'inda suna da isnadi amma malamai tuntuni sun yi magana akan rashin kyawun waɗannan hadisan su dinga ɗebo su suna dawo da su suna gaya mutane ya hadisi ya zo a cikin littafi kaza ai a cikin guri kaza ma an ce kaza an ce kaza وزيفوا مشايخ وأسانيد من عندهم وزيفوا مشايخ مشايخ wato su samar da wasu malamai ‘yan jahu wa asanida su ƙirƙiri wasu isnadai wato ‘yan jahu min indihim na ƙashin kansu limasadir islam wai don wa'annan su zama ita ce makomar musulunci in kana so ka san addinin musulunci to sun samar da wasu shekunnansu shekunnansu na jahu sun samar da wani isnadi dan jahu to sai su ce can zaka koma in kana son isnadin ka koma can wa hadha shay'un wadihun wannan abu ne a fili mawjudun fi turatihim kuma sabamman abu ne a cikin kayan gadan da suke son su bawa al'umma wa afkarihim da kuma tunanin nukansu irin wannan tunanin Allah madaukakin sarki ya tsare al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga fadawa ramin halaka irin wannan lakin malai ce sai dai bihamdillah mun gode wa Allah annahu baqiya ma bi aidihim min ad-dalal abinda ke hannayensu na bata yana nan sun rubuta ka san me ake cewa baki ya san me zai faɗa bai san me za a ce masa ba da haka tunda rubutu ne dama wanda aka yi shi na san zuciya yana warware junansu yana warware juna da haka sun faɗi kaza a guri kaza in ka koma guri kaza kuma sai ga wata magana ta ci karo da wannan saboda dama magana ce ta san zuciya annahu baqiya ma bi aidihim dan haka abin da ke hannayensu na littafai wanda suka rubuta na ainihin irin wannan bata min dalal na bata muhasaran yana nan an tsare shi takshifuhu adwa'ul haqq hasken gaskiya yana tona masa asiri hasken gaskiya wa anwarul wahyi da hasken wahayi yana yin bankada da tonan silili ga irin abin da suka rubuta irin wannan littafin takshifu ma indahum min hadha al-kalim al-kathir wato wannan hasken na wahayi yana yin bankada da tonan silili ma min ma indahum na abin da ke wajen su min hadal kadib na irin wannan karerayin alkathiri masu yawa almudawwani fi kutubihim wanda suka rubuta altafan su qala almuallif rahimahullah imam albarbahari Allah ya masa rahama yace wa alam rahimakallah ka sani ya kai mai karatu ko mai sauraron karatu Allah ya maka rahama annahu laysa fi sunnati qiyas mala ya shiga wata gaba yace ka sani babu qiyasi a aqida sunna da ya ambata a nan yana nufin aƙida babu ƙiyasi ka san ana yin kiyasi a cikin abin da ya shafi ainihin wato ko ko kunce hukunce ko amma ba a yin kiyasi a aqida shine ma'ana yake ce kan annahu yanda al'amarin yake laysa fi sunnati qiyasu babu kiyasi a cikin babun aqida wala tudrabu lahal amsal babu shaci fadi a cikin babun aqida ba a kwatance kwatance da misalce misalce a abin da ya shafi babun aqida zai mana bayani akan haka Sheikh Fauzan zai mana fashin bakin abin da malai yake nufi wala tuttaba'u fiha al-ahwa ba a bin san zuciya a babun aqida bal huwa tasdiqu shi babun aqida gaskatawa kawai ake so bi atharin rasul sallallahu alaihi wasallam da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka zo suna bayani game da sunayen Allah ko sufofinsa da sauransu bila kaifin ba tare da kaifiya ba wala sharhin ba tare da yin sharhi ba wala yuqalu kar ka ji wata sifa ta Allah madaukakin sarki ka ce lima ya akai haka ta faru ya faru wala kaifa ko kuma yaya take asharu as-sunna al-murad biha huna sunna abinda malai yake nufi da sunna anan al-aqida ita ce aqida لأن هذا الكتاب domin wannan littafi da ke hannunmu da muke karanta fi mawdu'il aqida yana magana ne akan mas'alar aqida da topic din da yake magana akan sa akan babun aqida ne wal aqidatu hiya sunna kuma ita aqidan nan da ita ce sunna wa hadha al kitab ismuhu sharh sunna shi ko wannan littafin dama sunansa sharh sunna ma'ana sharh al aqida kenan yana yin sharhi ne game da aqida summiyat sunnatan ita aqida an kira ta da suna sunna li'anna sunnata hiya tariq domin sunna ita ce hanya wal aqidatu tawqifiyya ita ko wato aqida tawqifiyya ce ba a ƙari ba a ragi ba azanci ba ya shiga cikin ta ba a kuskurima ba a ƙarin bayani a babun aqida abinda kawai ake so a babun aqida sallamawa da imani da miƙa wuya an gane ko sai ce la majala lil ziyadati fiha abadan babu wata dama ko wani fage na yin kari a babun aqida har abada madaruha ala ma jaa anillahi wa rasuli domin inda aqida take kewayawa makewayarta inda take kewayawa tana kewayawa ne alama jaa anillah akan abin da yazo daga Allah cikin alqur'ani wa rasulihi da kuma abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi wa ma khalafa ma jaa anillahi wa rasuli duk abin da ya saba wa abin da yazo daga Allah cikin littafin Allah wa rasuli ya saba abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ingantattun hadisai fa innahu batilun wannan abin da ya ci karo da alqur'ani ko ya saba wa sunna to ka sani wannan abin batilun ƙarya ne dalalun wa dalalun kuma bata fa hadha ma'ana qaulul ulama wannan shine ma'anar fadin malamai innal aqidata tauƙifiya ita fa aƙida tauƙifiya ce me ake nufi da tauƙifiya la ya dukulu hal kiyasu kiyasi baya shiga cikin ta bari mu bada misalin kiyasi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kullu muskirin kham kullu muskirin kham duk abin da ke sa maye sai ce giya ne to a wancan lokacin sai aka kayan da mutane suke sha su yi tambele su yi maye ba irinsu ba ne na yanzu yanzu kayayyakin da mutane suke sha su buku yanzu da yawa daga cikinsu babu su a zamanin da to sai malamai suka ce to yanzu kaga a lokacin da kila babu wiwi kila babu ainihin wato kwayoyi wanda mutum yake sha ya bugu kila babu irin magungunan nan na mura da mutane suke sha suna yin maye babu su a wancan lokacin kuma ba ka da wani hadisi da ya ambaci totalin ko fakalin ko kodin ko ko benalin ko waɗi babu kuma duk an yadda cewa in sun in mutane suka sha su ba bisa ka'ida ba suna bugar ku to yanzu sai malamai suka ce waɗannan kayayyakin da ake sha yanzu abu su ma haramun ne hukuncin su ɗaya da giya me yasa suka zama hukuncin su ɗaya da giya kiyasi akai da ita giyar ta asali mecece giyar ta asali me take yi bugarwa wayannan me suke yi bugarwa illar da waccan take yi wayannan su ma suna yi eh to sun hada a illa dan haka hukuncin su ya zama iri daya shine kiyasi wannan misali na baya ina ba ta gane wannan shine kiyasi kaga yanzu an kiyasta kayayyaki an yi kiyasin kayan maye da mutane suke sha yanzu da wanda ake sha da wajen haramci to a babun aqida babu irin wannan kiyasi ita a babun aqida karkace to ai yanzu imanin mutane yanzu gashi gashi ga yanda yake dan haka tunda a da can ga yanda ake so imani ya kasance a alkur'ani da sunna to yanzu an an kaza ma da yake faruwa yanzu ai za a iya kiyasta shi da kaza a babun aqida babu kiyasi shi za aka ce ita aqida tawqifiyya ce la yadkhulu hal qiyas qiyasi baya shiga cikin ta li'anna al domin shi qiyasi innama huwa shi kawai in ka ji qiyasi fi masailil fiqh cikin mas'aloli ne na fiqh hiya allati yadkhulu hal qiyas mas'alolin fiqh sune wanda qiyasi ke shiga cikin su wa hiya ahkamul halal wal haram shine hukunce hukuncen da suka shafi halal da haram amma masailul aqida amma mas'aloli na aqida fa laysa fiha qiyasun qiyasi baya shiga cikin su wa inna ma hiya taslimun su shi babun aqida kawai abinda ake so at taslimu miqa sallamawa wan qiyadun da miqa wuya lima jaa anillah ga abinda yazo daga Allah wa rasulihi da manzansa sallallahu alaihi wasallam min gairi tadakhulin ba tare da kutsa kai ba abin duk da yazo game da babin aqida babin sunayen Allah da sifofinsa babin imani to a wannan babin kiyasi baya shiga kawai ana so ka sallama ka kuma miƙa wuya game da abin da yazo daga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ba tare da kutsa kai ciki ba qauluhu wala tuttaba'u fiha al-ahwa fadin sa da yace ba a bin son zuciya a cikin su a cikin ta ya'ani la yuqalu fil aqida ma wafaqa al-hawa yu'khadhu wa ma khalafa al-hawa yurad a babun aqida ba a cewa abin da ya daidai da son zuciya a karba abin da ya saba son zuciya a mayar da shi a ki karba kama hiya dariqatu ahli dalal kamar yanda wannan shine dama tafarkin ma'abuta bata abin da ya daidai da son zuciyarsu su karba abin da ya saba son zuciyarsu su yarda da shi walidhalika summu ahlul ahwa ai shi ka kira su da ma'abota son zuciya din abin da yasa ka kira su da ma'abota son zuciya saboda wannan dabi'ar da suke da ita abin da ya daidai da son zuciya su karba abin da ya saba wa son zuciyarsu su ki karba qala ta'ala ubangiji ta'ala yace fa illam yastajibu laka fa'lam أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وإن لم يستجيبوا لك الله تعالى إذن بس أمسى abinda ka faɗa musu ba ba su bi gaskiya ba fa'alam ka sani annama kawai yattabi'una ahwa'ahum suna bin soye-soyen zuciyarsu ne idan har ba su amsa abin da ka gaya musu ba ba su bi gaskiya ba to ka sani kawai su ba wasu bane face masu bin soye-soyen zuciya wa man adallu babu mafi bata mimman ba a hawahu sama da wanda ya bi son zuciyarsa bi ghairi hudan min Allah ya bar shiriya daga Allah ga shiriya daga Allah amma mutum ya barta ya biye wa san zuciya ba mafi bata sama da wannan suratul qasas faman lam yusallim lil aqidati thabitati fil kitabi was sunnah daga duk wanda yaki ya sallama ya mika wuya ga tatacciyar aqida da ta zo cikin littafin Allah da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa innama yattabi'u hawahu kasani kawai shi wanda yana bin san zuciyarsa ga aƙidar alkur'ani ga aƙidar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mutum ya iya bi to ka sani wannan ma'abucin son zuciya ne walidhalika yusamma ahlul bid'ah fil aqida ahlul ahwa shi yasa ake kiran yan bid'a a babun aqida ake kiran su da ma'abuta son zuciya li'annahum muttaba'u ahwa'ahum saboda suna bin soye-soyen zuciyarsu kama fil aya kamar yadda yazo cikin wancan aya da muka karanta ko kamar yadda ya zo cikin wannan aya wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah babu mafi bata sama da wanda ya bi son zuciyarsa bighairi hudan ai bighairi hujjatin ma'qudatun min kitabillah ya bar hujja ya iya rike hujja daga littafin Allah ya bi son zuciyarsa qaulu bal huwa tasdiqu bi athari rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila kaifin wala sharhin wala yuqalu lima wala kaifa sai muka koma maganar imamul barbahari sai ce shi imani shine at-tasdiqu gaskatawa bi atharir rasul da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bila kaifin game da siffofin Allah da sunayen Allah bila kaifin ba tare da kaifiya ba wala sharhin ba tare da sharhi ko ƙarin bayani ba wala yuqalu kuma ba a cewa lima me yasa wa kaifa yaya ai at-taslimu li aqwali rasulillah abinda ake nufi shine sallamawa ainihin wato maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi asma'illahi a cikin sunayen Allah idan Allah ta'ala ya ambaci wani suna ya ce sunansa ne a cikin alkur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani suna cikin ingantaccen hadisi ya ce sunan Allah ne abinda ake so ka sallama wasifatihi da sifofin Allah in Allah ya faɗo wata sifa a cikin alkur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sifar Allah a cikin hadisi ingantacce abinda ake nema daga gare ni daga gare ka daga gare mu shine musallama wa umurul aqida da kuma abin da ya shafi al'amuran aqida bila sharhin ba tare da sharhi ba ya'ani abin da yake nufi bila sharhin yukhalifu ma'ana has sahiha ba tare da yin wani sharhi da zai saba wa ma'anar ta ingantacciya ba ma'ana babu laifi kai sharhi babu laifi kai sharhi ga wata sifa cikin sifofin Allah amma kai sharhin da ingantacciyar ma'ana kar kai sharhi da ma'anar da ta sabawa ainihin wato ingantacciyar fahimta ta magabata wa huwa sharhu alladhi yukhalif madlul an-nusus shine irin sharhin da aka hana kai shine sharhin da ya sabawa abinda nusus nassosin suke nunawa zai ba mu misali wa hadan tashara irin wannan ko ya yadu fil jahamiyya cikin wato kungiyar nan ta jahamiyya jahamawa wal mu'tazila da mu'tazilawa wal asha'ira da ash'ariyawa irin wannan abin da aka hana to wa'annan kungiyoyin da sun fada cikinsa jahamiya mu'tazila asha'ir ka za'amihim kaman yanda suke cewa annal murada bil yadi abinda ake nufi da hannu al qudratu iko akwai gurare daban-daban da Allah madaukakin sarki yace yana da hannu kaman fadin yahudawa Allah ta'ala ya haka yato ce wa qalatil yahudu yadullahi maghlula sai Allah ce gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha yahudawa sun ce hannun Allah kambalalle ne ma'ana wato marwaci ne wal iyazu billah suka ce yadullahi maghlula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu sai Allah ce bal yadahu mabsuqata ne ƙarya suke hannayen Allah masu kyauta ne shimfidaddu ne bal yadahu hannayen Allah mabsuqata ne shimfidaddu ne yunfiqu kaifa yasha masu kyauta ne yana ciyarwa yana bayar da dukiya ga wanda ya ga dama to wannan wajen hannun Allah ne suka zo su ce bal yadahu mabsuqata ne sai su ce bal qudratahu ba za su ce Allah yana da hannu ba su in suka ce ba za su ce Allah yana da hannu ba sai dai su ce kudurar Allah ɗaya ke wal muradu bil wajhi adh abin nufi da fuskar ubangiji wa ya baqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram in suka zo maganar da Allah inda Allah ta'ala ke cewa yana da fuska sai su ce ba fuska bane zati wa ya buƙa wajuhu rabbika sai su ce wa ya buƙa zatu rabbika zatun ubangijinka yana wanzuwa ba za su ce fuska ba wal muradu bil istiwa in suka zo wajen da Allah ya ce ya daidaita al arshi ar-rahmanu ala al arshi istawa irin waɗannan ayoyin sai su ce ma'anar istiwa yi anan al istila'u mamaya ar-rahmanu ala al arshi istawa ubangiji mai rahama ya mamayi al arshi wai ba ya daidaita al arshi ba za su ce ya daidaita ba hada sharhun batilun to irin wannan sharhin ne na ƙarya shine aka ce gurbataccen sharhi ne karka yi wata sufa cikin sufofin Allah irin wannan sharhi ga yanda lafazin yake ka ɗauko wata ma'anar da wannan ma'anar larabci baya ɗaukar ta ka ɗauko ta ka fassara ta da wannan ma'anar saboda daidai da san zuciyarka saboda ba ka so ka ce Allah yana da kaza yana ai ba kai kace ba Allah da kansa ya ce bal yadahu mabsuqatani wa yabqa wajhu rabbika a antum a a'lamu amillah shin ku ne kuka sani ko Allah ne ya sani haka annabi ya fassara wa sahabbai haka sahabbai suka fahimta sai daga baya wani ya zo ya ce a Allah ba shi da hannu sai dai a ce kudura da aka waccan ayar da Allah ya ce bal ya dafu lalle lalle dole a fassara ta da kudura da Allah ta'ala ya ce yana da fuska a'a ba za mu ce Allah yana da fuska ba sai dai mu ce ainihin wato zati da Allah ya ce ya daidaita al'arshi ta abu ba za mu ce ya daidaita ba sai dai mu ce al'istiwa ma'anarsa al'istila mamaya to malam ya ce irin wannan sharhin da wato da ya saba wa ma'anar abinda kalmomin suke ko nassin ya nuna to irin wannan sharhin ne aka ce batilun gurbataccen sharhi ne ba a bukatar sa in ka zo yin sharhi laisa hadha huwa ma'ana hadhihi nusus domin wannan ma'anar ta a cewa hannu kudura a cewa fuska zati a cewa istiwa'i a ce istila sai malam yake cewa wannan huwa ma'ana laisa hadha huwa ma'ana hadhihi nusus wannan ba shi bane ma'anar waɗannan nususin fa qawluhu bila sharhin dan haka maganar barbahari da yace bila sharhin ba tare da sharhi ba ai ya'ani bila sharhin batil ba tare da gurbataccen sharhi ba idan zaka yi ingantaccen sharhi ga wani wata sifa cikin sifofin Allah babu laifi dan mutane su fahimci girman Allah su fahimci wannan sifa din amma idan ba da wato ba sharhi bane wanda zaka yi shi wanda malamai suka yadda karɓaɓɓen sharhi ne to shine aka ce ba a bukata amma sharhu ha bi ma'ana bayani ma'ana hasahe fa hadha haqqun yake ce amma game da sharhin wata ma'ana cikin waɗannan sufofin na Allah bi ma'anan bi ma'ana bayani ma'ana hasahe ta hanyar yin bayanin ma'anar wannan sifar ingantacciya fa huwa haqqun wannan gaskiya ne babu laifi a yi eh fa hadha haqqun wannan gaskiya ne ma'ana wannan kai ka fito kai bayanin ga wata sifa ta Allah madaukakin sarki ka fassara ta yanda manzo Allah ya fassara ta yanda magabata suka fahimce ta to wannan babu laifi gaskiya ne kai haka amma sabanin hakan shine malai yake ishara zuwa ga dan kaka ce karka ce an ce to bila sharhin din nan shine sai malam Fauzan ya maka bayani da me ake nufi bila sharhin sharhin in dai wanda zai fito da ma'anar ta ingantacciya ce babu laifi amma sharhin da zai zo ya nuna ba haka ake nufi ba a shiga da kai wani lungu kuma a yi ta kwane-kwane da kai ka kasa gane mai ake nufi to wannan shi ne aka ce ba a bukata sauramunci biyu to ina ganin dole mu tsaya akan balkalamu wal kusuma dan sabuwar gaba ce an ce saura minti biyu kuma mun shiga to ya ma wuce ko to insha Allah sai mu tsaya nan insha Allah din da mu karanta ne wasu da Allah kuskuren da muka yi kuma karshe Allah ba